ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد يا عباد الله عنوان خطبتنا اليوم سيتكلم عن أسباب السعادة فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن السعادة في الدنيا والآخرة يت... يت... أن السعادة في الدنيا والآخرة السببها سببها الإيمان بالله والعمل الصالح يا عباد الله ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة الإيمان بالله والعمل الصالح كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إن المؤمن إن المؤمن بالله يثمر إيمانهم العمل الصالح فتصله قلوبهم وأخلاقهم ودينهم إن أعطوا رضوا وشكروا وإن منعوا صبروا واحتصبوا الأجر إلى الله كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن رواه مسلم ثانيا ومن أسباب السعادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله وقال, وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما يا عباد الله أيها الإخوة ومن جملة الأجر العظيم الذي يؤتيه الله للمحسنين زوال الهم والغم وانشراح الصدر ثالثا ذكر الله كما قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبالذكر يا عباد الله يتصف العبد بالشكر والرضا والتسليم لأن المسلم إذا أكثر من ذكر الله وتلاوة كتابه استراها قلبه واطمعنت نفسه وصغرت الدنيا في عينه وعاش في سعادة وراحة لا يدركها إلا من وفقه الله اللهم اجعلنا منهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على النبي الكريم يا عباد الله أيها الإخوة ومن أسباب السعادة أن ينظر الإنسان إلى من هو أسفل منه لأن الإنسان إذا نظر من هو أسفل منه شكر الله بنعمة التي أنعم الله عليه كما قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزداروا نعمة الله عليكم رواه مسلم آه ينوى hudubanmu ta yau tana magana ne akan abin da ya shafi wato rabo na duniya da kuma rabo na ranar gobe kiyama bayan godiya ma Allahu subhanahu wa ta'ala da kuma yabo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi masa salati a hudubanmu ta fara da magana akan wato sabubba da yake sa mutum ya zamto ya samu rabo a wannan duniya da muke ciki da kuma gobe kiyama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dukkan wanda ya aikata aiki na kwarai kuma dukkan wanda ya aikata aiki na kwarai wato Allah subhanahu wa ta'ala koko dukkan mutumin da ya zamto mai yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to da ikon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za mu ba shi rayuwa wato rayuwa mai daɗi a nan duniya kuma da mu sakanka masa da mu ba shi wato kyakkyawan sakamako a gobe kiyama kyakkyawan sakamakon nan ko kamar yadda muka sani ita ce mai ita ce aljanna Allah ya samu a ciki don haka mumini dukkan lokacin da wato yayi imani da Allah subhanahu wata'ala ba ana so kadai ka ce kai imani da Allah subhanahu wata'ala kuma kai shiru ba abinda ake bukata shine me shine kai aiki kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa imani wato akan kaddara shi a cikin me a cikin zuciya a kuma furta shi a baka sa'an nan kuma a gani a jikinka kamar yadda malam bahaushe yake cewa wai an ce makare ana biki a gidanku ya ce me ya ce mu gani a ƙasa to inda ka yi imani da gaske ka yadda da allahu subhanahu wa ta'ala to a ganka wato kana aikata ayyuka na alkhairi a gani a jikinka daga tufafinka magananka tafiyanka mu'amalanka da sauran mutane to dole ne idan dai ka imani da Allah subhanahu wata'ala to idan ka yi wannan to insha Allah Allah zai baka wato kikkiawar rayuwa a duniya ya zanto dukkan abin da zaka yi ba za ka yi shi kanka tsaye ba sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya dora ka akai Allah ya dora mu akan daidai malai ci gaba da cewa lalle mumini wanda ya imani da Allah subhanahu wata'ala wato wannan imanin nasa wannan aikin nasa na kwarai yana haifar da wato zuciyarsa ta zamto faratas ta zamto tana zaune cikin ƙoshin lafiya ta zamto wato tana karɓan dukkan wani saƙo na alkhairi ta zamto ta nesanta da dukkan wani saƙo na sharri da kafirci da bid'a Allah ya tsare mu haka nan kuma dukkan wanda ya imani da Allah subhanahu wata'ala to halayyansa suna canzawa wato in ya zamto da mutum ne mai mummunan hali ko mai kaushin hali inda ya imani da Allah subhanahu wata'ala to yakan zamto wato halayyansa sun canza sun zamto masu sauki mai dalili saboda ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suke tafiyar da shi wato su suke masa mulki kamar yadda sayyidina Umar ya kasance idan kowa ya san tarihi sayyidina Umar cewa mutum ne mai zafin gaske akwai baiwa da tazo ta zubar masa da miya a jikinsa ya ta samma zai mata fada ko kuma zai daka ta sai ta karanta masa aya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce ku yi haƙuri, ku yafe, ku kau da kai, don haka sai manzo a sai sai na Umar shi ke ce mata juje ki, tun da kirga kin karanto mai, kin karanto aya. Don haka duk zafin mutum, duk tashin hankalinsa in ka karanto masa aya in dai mai imani ne da gaske, to wannan ayan yakan dakatar da shi akan abin da yake so ya aikata. Haka nan mutumin da ya zonto ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan imaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala yakan gyara masa addininsa, haka nan kuma idan an ba shi wani abu, wato kyauta na duniya, to sai ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah ya ce fi amma bi ni mace rabbika, fa haddis, wato game da ni'iman ubangijinka wato ka ambata ko kuma ka gwada shi don haka mai imani idan an bashi Allah subhanahu wata'ala ya bashi dukiya ko ya bashi yaya ko ya bashi matan da yake so ko ya bashi gida ko ya bashi dukkan abin da yake bukata na jin dadin rayuwar duniya to sai ya gode ma Allah subhanahu wata'ala da wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wato ta hanyar yi ma Allah subhanahu wata'ala bauta in ku Allah subhanahu wata'ala ya hana shi wato ya roki Allah Allah ka bani wance a matsayin mata ko Allah ka bani da namiji ina da yaya mata amma ina son da namiji sai Allah ya sake bashi me ya sake bashi mace ko kuma kasuwancinsa tana nema ta durkushe ya yi ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma Allah bai ba shi abin da yake bukata a daidai wannan lokacin ba malar sai ce to sabaru sai su yi haƙuri a daidai wannan lokacin sai kuma su nemi ladansu a wajen wa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne alamomi wato na muminai waɗanda suke samun zaman lafiya a duniya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ka yi mamaki game da al'amarin mumini wato dukkan al'amari na mumini shi alkhairi yake zamowa gare shi idan wani abu na farin ciki na jin daɗi na annashuwa ya same shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce sai ya gode ma Allah godiyan nan a baki da kuma a aikace hakanan idan wani abu ya same shi wato na akasin wannan wato wani jarrabawa ya fada a kansa ko akan iyalansa ko akan dukiyansa to wannan kuma sai yayi haƙuri wannan haƙurin da yayi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ita ma sai ta zama masa alkhairi yace amma fa ba wanda yake samun irin wannan dama din yace sai mu'mini sai wanda ya imani da Allah subhanahu wata'ala don haka daga cikin ka'idan imani da Allah subhanahu wata'ala shine da kai imani da kaddara khairihi wa sharrihi wato alkhairinsa da kuma sharrinsa Allah ya ba mu alkhairi a duniya da lahira abu na biyu shine wato umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani da mummunan aiki da kuma sasanta tsakanin bayin Allah duk abin da ka gani ya dace a cikin al'umma to kai iya bakin kokari a ce da hannunka a ciki abin yake ci gaba da tafiya dukkan abin da ka ga bai dace ba a cikin al'umma to kai iya bakin kokari a ce da hannunka a ciki wajen dakatar da wannan abin hakanan kuma ka zamto mai sasanta tsakanin mutum biyu da suka yi husuma kar ka zamto mai kokarin hada mai tsakanin mutum biyu don su yi husuma wannan duka abin idan kana bukata ka samu ladansa a wajen Allah subhanahu wata'ala shine sai ka yi shi don Allah subhanahu wata'ala din karka yi don mutane su yaba maka karka yi don yan angonku su ce wane na da kokari kada ka yi don wato mutanen gari su ce wane yana da kokari ka yi shi domin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala din ya faɗa ya ce babu alkhairi cikin da yawa-yawan ganawa da mutane suke yi mutane sukan zo su taru a yi ta taɗi na ba gaira ba dalili a zagi wancan a ci mutuncin wancan a taɓa wancan a yi kaza a yi kazafi ma wancan ko ya sani ko bai sani ba to allahu subhanahu wata'ala ce da yawa-yawa irin waɗannan tarurruka da ake yin su ba su da wani imfani sai allahu subhanahu wata'ala wato ya togaciya ya ce sai dai waɗanda suka taru wato don su yi umarni da a yi sadaka ko kuma a aikata mai a aikata wani aiki na alkhairi ko kuma sun taru ne don sasanta tsakanin waɗansu mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dukkan wanda ya aikata irin waɗannan abubuwa din ya yi su ne domin Allah subhanahu wa ta'ala to lalle Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi wato rayuwa na wato zai ba shi sakamako mai girman gaske wannan sakamako ita ce aljanna mala ya ce daga cikin wato girman sakamako da allahu subhanahu wa ta'ala dai bayan masu kyautatawa masu umarni da kyakkyawan aiki masu sasanta tsakanin mutane shine kawar musu da damuwa wato a cikin me a cikin rayuwarsu ya kuma bude kirjinsu dukkan lokacin da aka faɗi wani gaskiya ya zamto sun karbe shi abu na uku sai Allah subhanahu malam yace shine ambaton Allah subhanahu wataala idan kana yawan ambaton Allah subhanahu wataala to lalle da ka samu kyakkyawan wato sakamako a duniya da ka kuma samu kyakkyawan sakamako a gobe kiyama kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ashe ba da zikirin Allah subhanahu wataala ne wato zukata suke samu me suke samun nutsuwa ba wannan haka yake don haka da zikirin Allah subhanahu wata'ala bawa yakan zama mai godiya yakan zama mai yadda da kasan da Allah subhanahu wata'ala ya kasa ya bashi haka nan kuma yakan bi ga wuya in an ba mawa da kaza shi ba a bashi ba to baya jin cewa shi ba a yi masa adalci ba dama kason nawaye Allah subhanahu wata'ala ne yake kasawa ya ba mu wanda ya ga dama ya hana kuma wanda ya ga dama hakanan ana bukata mutum wato ya yawaita karatu mai karatun alkur'ani idan ka zamto mai yawan karatun alkur'ani dai zamto zuciyarka ta wanke daga dukkan wani damuwa da ka samu nutsuwa kyakkyawan nutsuwa wato a cikin ranka hakanan kuma ba za ka ɗauki duniya da faɗi ba ba za ka dinga kallon duniya kamar wata ababa ce ba a idonka da kuma cikin ranka don haka za ka samu wato kyakkyawar rayuwa wanda babu wanda yake samun irin wannan rayuwa din sai wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata kuma aiki na kwarai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin mutanen kwarai ya sanya mu cikin masu imani abu na hudu kuma na ƙarshe daga cikin wato sabubba na samun rabo a wannan duniya din shine ka dinka kallon wanda kai Allah subhanahu wata'ala ya maka ni'ima sama da shi wato kada ka dinga kallon waye yafi ni idan ya zamto kullum kai kallon ka waye yafi ni to ba za ka taba min ba za ka taba gode ma Allah subhanahu wata'ala ba kana da lafiya ka fita baka samu kudi ba gode ma Allah wani gashi can baya da kudin kuma baya da lafiya kenan kafi wani ka samu kudi amma baka da lafiya kana kwance nan ma ka gode ma Allah wani gashi can yana kwance bai da lafiyan kuma bai da kudi kenan kai ma har yanzu dai kai me kafi wani wani ya mutu ina fata an gane kai kuma Allah ya barka da me ya barka da rayuwanka nan ma kai me nan ma ka gode ma Allah subhanahu wataala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato ku dinga dubi da waɗanda suke ƙasa da ku kada ku dinga dubi waɗanda suke sama da ku wannan shine abin da ya fi wato ɗan adam ya zamto yana duba waye a ƙasa da shi wa na fi a cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma bayinsa wani ni'ima na fi wane wani ni'ima na fi wane wannan sai ya sa ka dinga gode ma Allah subhanahu wa ta'ala muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu wannan ƙasa ta mu muna fata Allah subhanahu wata'ala ya karo mata zaman lafiya da yalwan arziki Allah subhanahu wata'ala ya shirar da mu ya shirar mana da iyalanmu baki daya wannan gari na ningi muna fata Allah subhanahu wata'ala ya karo arziki ya karo zaman lafiya ya karo yalwan wato tattalin arziki da kuma 'ya'ya masu albarka daga ƙarshe malam ya umarce ni cewa in isar da sakonsa na addu'a akwai wani dan agaji da ya saya masa agogo ya tura masa da shi gida muna fata Allah ya saka masa da alkhairi gashi bayan aikin agaji kuma ga wani aiki na me aiki na alkhairi don haka ne wato kalubale ne zuwa ga masu hali yana da kyau kana zuwa sallah kuma a ji ka a sahun gaba gaba kana me kana aikata aikin alkhairi inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله